أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna karatun littafin riyadu salihin na al'imam muhyiddin nawawi Allah ya gafarta mishi da iyayen shi da malaman shi da sauran musulmi baki daya muna karatu cikin babin hakuri mun zo har zuwa hadisi na arba'in da bakwai za mu tashi hadisi na arba'in da takwas a karatun da muka yi ranar laraba mun ainihin yi sharhi dangane da hadisi na arba'in da hudu shine hadisin anas dangane da bayani akan ainihin baban shi da kuma mijinta abu talha a lokacin da na zo nake sharhin wannan hadisi na ainihin faɗi cewa sai fatima ta kira wa alhassan sallah a kunna lokacin da za ta yi mishi hudu ba wannan kuskure ne ina kokarin ce ne sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya kira wa alhassan sallah a kunnan shi lokacin da fatima ta haife shi ina fata an fahimta yau za mu tashi hadisi na arba'in da tara ko yau asabar ashirin ga watan rabiul awwal hijira ta annabi sallallahu alaihi wa sallama tana da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da goma sha biyar wanda ya daidai da ashirin da bakwai ga watan august 1994 mala ya ce wa an abi hurairata radiyallahu anhu anna rajulan qala lin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama awsini qala la taghdab faraddada mirara قال لا تغضب رواه البخاري ana dai karatu dangane da babin hakuri abu huraira Allah ya kara mishi yarda yace anna rajulan qala lin nabi sallallahu alaihi wa sallama wani mutum yace da annabi tsira da amincin Allah tabbata gare shi ausini ya rasulullahi na zo ne kayi min wasiya qala sai yace la taghzab kada kayi fushi ita ce wasiyar faraddada miraran sai wannan mutum ya rinka maimaita tambayar shi so da yawa ce ya rasulullah kai min nasiha sai manzon Allah ya ce la taghdab kada ka yi fushi shi mutumin sai ya tsammaci cewa wato ka yi hakuri ake nufi kada ka yi fushi za a yi maka nasiha a halin annabi sallallahu alaihi wasallam yana gaya mishi ne duk abin da za ka yi ka yi hakuri kada ka yi fushi shine mahallin shahri yake bayyana kada ka yi fushi akan komai ma'ana in baka yi fushi ba me za ka yi kenan hakuri to munasabar hadisin da babin kenan duk abin da ka saka hakuri a ciki za ka ga alherin shi karshe imam al-bukhari shi yarwaito wannan hadisi wa ana bi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ma yazalu al-bala'u bil mu'mini wal mu'minati fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqa Allah ta'ala wa ma alaihi khati'a rawahu at-tirmidhi wa qala hadithun hasanun sahih daga abu hurairah har wa yau Allah ya kara mishi yarda abu huraira ya ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama manzan allah tsira da amincin allah tabbata gare shi ya ce ma ya zalul bala'u bil mu'mini wal mu'minati bala'i da masifa allah kiyaye ba za su gushe ba suna sauka wa mumini namiji da kuma mumini mace da mumina mace fi nafsihi ga shi kanshi allah ya saukan mai da wani bala'i ko jarabawa wa waladihi ko kuma akan wani ɗana shi Allah ya jarabci ɗan shi da rashin lafiya duk ana ana gwada shi ne wannan wa malihi da dukiyar shi ya saka kasuwanci ya saka kuɗi a kasuwanci ya asara ya sai mota ta faɗi ya gina gida ya kone duka Allah zai ta jarabta shi a dukiyar shi da shi kan shi da kuma ainihin ƴaƴan shi to haka Allah zai ta jarabta mumini hatta yalqallaha ta'ala har wannan mumini ya je ya sadu da Allah madaukaki wa ma alaihi khati'a babu sauran wani laifi tare da shi wato duk waɗancan bala'o'i da suke faruwa gare shi sun suka faru sai a shafe mishi wasu kurakurai sai a shafe mishi wasu laifuffuka har ya mutu bai da laifi ko kwada yana tafiya sai aljanna to amma ina haka za ta tabbata sai in waɗannan abubuwa sun same shi yayi hakuri shine mahallin shahid a hadisi mun fahimta ko ashe in mun tsaya mun fahimci wannan hadisi da kyau sai mu gane ashe mumini kullun yana cikin Allah yana jarabta shi an gane ko kullun yana cikin Allah yana jarabta shi yau ya jarabce shi kuma ba wai Allah zai shawara da kai cewa ga ainihin irin jaraba da zai saukan maka ba a'a sai inda ya so ya jarabce ka kana son wani ɗana ka sai ya jarabce ka kamar yadda aka yi wa Abu Talha mun jiran nan ko ko kuma wata dukiya daka ko kuma ainihin kai kanka kana jin daɗin lafiyar kanka sai Allah ya saka maka rashin lafiya mai kunci to abin da ake so gare ka shine sai kai hakuri mun fahimci wannan ko mun ji annabawa ma Allah yana saka musu rashin lafiya ko saboda rashin lafiya ƙarin daraja take kawowa ga mutum amma sai in yayi hakuri annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an fi saka wa annabawa rashin lafiya da jarabawa fiye da kowa sannan kuma sai salihai sai waɗanda ke kasa haka dai haka kasa kasa dai gwargwadon imaninka gwargwadon da Allah zai rinka jarabtarka ina fatan mun gane to haka ashe karka ɗauka jarabawar za a yi maka zuwa wasu shekaru ne tun da gashi wannan nassin hadisi ya nuna har ka mutu za a yi ta jaraba ka yadda yake za ka mutu babu sauran wani laifi tare da kai kana zuwa sai ka wuce aljanna amma da sharaɗin in kayi hakuri akan faruwa waɗannan abubuwa rawahu tirmidhi imamu tirmidhi ya ruwaito wannan hadisi wa qala sannan yace hadithun hasanun sahihun wannan hadisi ne mai kyau kuma mai inganci mun sha yin bayani dangane da idan aka ce hadisi hasanun sahih malamai suna nufin ma'ana biyu a wannan ma'ana ta farko wannan hadisi yana da hanyoyi biyu akwai hanya ɗaya hasan akwai ɗan hanya ɗaya sahih sai ya zama ma'ana shi hadisun hasanun wa hadisun sahihun hadisin yana da isnadi mai kyau kuma yana da isnadi mai inganci ko kuma shi malamin da ya wannan hukunci yana kokonto shin hadisin hasan ne ko kuwa ya kai hayyar taka matsayin sahe to sai ce hasanun sahe ma'ana hasanun au sahihun hadisin mai kyau ne ko kuma ma darajar shi ta wuce hasan ta kai matsayin sahe abin da yasa hada waɗannan sufofin biyu ga hadisi in baka fahimci wannan bayanin ba yana da rudani domin aka ce hadisi sahihi shine hadisin da adili ya ruwaito shi mai cikakkiyar hadda sannan a samu ittisalin sanadi a samu babu shuzuzi a ciki sannan babu illa dukkan hadisin da ya cika waɗannan sharuɗa guda biyar ya zama hadisi sahihi to in aka samu wajen hadda din nan madadin ya zama tamamu bab ko tamu bab an samu cikakkiyar hadda sai aka samu khafifu bab to hadisi ya zama hasanun kenan to inda matsalar take a ji hadisi ɗaya an ce sahihi kuma an ce hasan to tunaninka zai fara zuwa yaya za a yi malami ɗaya ya haɗa cikakkiyar hadda ya kuma haɗa saukin hadda a lokaci guda to shine sai a nuna maka a'a hadisin ya zo ta hanyar wani malami mai cikakkiyar hadda shi yasa aka ce sahihi kuma ya sake zuwa ta wani malami ta wata hanya ta wani malami wanda yake hadda shi tana da sauki sai aka ce hasan anan mun fahimta ko shi yasa ba rudani akan وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم عيينة بن حسن فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس وكان من النفر الذين يبنيهم عمر عمر رضي الله عنه آه رضي الله عنه وكان القراء أصحاب مجلس عمر رضي الله عنه ومشاورته كهولا كانوا أو شبابا فقال عيينة لابن أخيه يا ابن أخي لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه فاستأذن فأذن له عمر فلما دخل قال هي يا ابن الخطاب فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل فغضب عمر رضي الله عنه حتى هم أن يوجع به رضي الله تعالى عنه فقال له الحر يا أمير المؤمنين إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإن هذا من الجاهلين والله ما جاوزها عمر حين تلاها وكان وقافا عند كتاب الله تعالى رضي الله تعالى عنهما رواه البخاري وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال عبد الله بن عباس الله تعالى مسير داشي da baban shi Abbas yace qadima Uyainatu ibn Hisin wani mutumi ne mai suna Uyainatu dan Hisin to shi mutumin ƙauye ne sai ya zo Madina fanazala ala ibn akhihi sai ya sauka gurin dan dan uwan shi ko dan wan shi ko dan kanin shi shi sahabi ne sai ya sauka wurin shi sunan wannan dan dan uwa nashi al-hurr ibn qais hurr dan qais to sai ya sauka shi wannan dattijo da yazo sai ya sauka wurin dan dan uwan shi wa kana minan nafar alladhina yubnihim umar radiyallahu anhu shi wannan dan dan uwa nashi shi hurr dan qais yana daga cikin mutanen da sayyidina umar yana kusanto su kusa da shi yana jansa a jika an gane ko وكان القراء أصحاب مجلس عمر رضي الله عنه ما لمي مكرنتا القرآن على رمومي من يمهدتا القرآن ما تكرنتا القرآن دا سنة ما نشد أيكي دا شي سوني سكي تاروا تزونا تارا دا عمر duk sarki na arziki ko dagaci ko hakimi ko mai anguwa kowane ne ke shugabancin jama'a in dai musulmi ne shi yana kuma jagorancin musulmi to wajibi lokacin da duk zai zama ainihin ya haɗa mashawarta ya zama akwai malamai a ciki da dattawa masu zurfin tunani sannan a samo kuma matasa masu hankali su ma duk a haɗa da su a ciki shine aka ce waɗanda ke zama wurin umaru sun kasance makaranta alkur'ani ne sannan wa mushawaratihi abokan shawarar umar din nan kuma dai kuhulan kanu au shababan au shababan ko dattawa ne ko samari ne in dai makaranta alkur'ani ne sai umar ya jawo su cika sai su zama su ne abokan shawara su ne kuma ainihin yan fada mun fahimci wannan ko duk wanda yake zai jagorancin jama'a ya ce dattawa zai zabo tsura ba ruwan shi da samari zai samu cikas mun gane ko duk wanda kuma ya ce zai jagorancin jama'a ya ce ba ruwan shi da dattawa samari ne kawai zai jawo shi ma zai samu cikas sai ya haɗa biyu a samo dattawa masu karatu a samo kuma samari masu karatu da natsuwa sai a haɗa su to duk sanda matsala ta taso idan tana buƙatar dattawa su ce wani abu dama sarki yana da dattawa a fada shi kuma masu ilimi duk sanda matsala ta taso in ana buƙatar samari su za su tattauna don wata matsala in ba dattawa ba ba abin da ba waɗanda za su iya gano ta wata matsala kuma ta taso in ba samari ba a nan ba dattaku ake bukata da tsufa da yawan shekaru ba a'a a nan kuma kuruciya ake bukata ita za ta taimaka a gano wannan ko mun fahimta ana so a gano ina yan iska suke makalewa a wannan anguwa ina suke shan kaza ina suke shan kaza ina suke kaza to yaya za a yi in aka samo samari su ne masu shiga lungu lungu su sun san yadda za su yi wannan tunan amma dattijan gari ya waye ya sallah asuba ya zauna ya tasbihi shi ya salati ya abin nan rana na dagowa ya fita kasuwa da daddaren ya dan ya fito sai kwance shi bai san abin da yake faruwa ba amma samari su ne su laika nan su laika nan ya jawo su a ce to me kuke gani dangane da kaza ko kuma wasu samari suna neman su kawo wasu irin abubuwa waɗanda ba za a ji dadin su ba ta hanyar waɗannan samari za a samu a san yadda za a yi maganin waɗancan yan uwansu ko mun fahimci wannan to duk sanda za ka yi mulki dole ka jawo irin waɗannan ka ce waɗannan dattawa ne ba ruwanmu da su tunanin su irin na mutanen da ne in ka ja yaran ba abin da za a yi sai wauta ko mun fahimta duk sanda kuma ka ce kai ba ruwanka ba za ka jawo yara za su yi muku rashin kunya to shi kenan kana jan dattawan kuma sai kaga an rinka samun cikas dole ne ka'ida sai an haɗa irin waɗannan haka haka annabi sallallahu alaihi wasallama yake zaune da su da manya manyan dattawa irin su sayyidina abubakar siddiq ko ga kuma samari irin su Jabiru su Abu Sa'id al-Khudri da irin su Abu Huraira su kuma waɗannan matasa ne har mata in shawara ta kama sai Annabi ya hada da su Annabi sallallahu alaihi wasallam in shawara ta kama wadaran ya an rasa yaya za a yi musulmi Annabi ya ba su umarnin su yi aski su warware aikin hajjin su saboda basu koro hadaya ba sai ya rasa yadda zai da su sai ya shiga wurin Ummu Salama yace Ummu Salama ina jiwa musulmi tsoron ba su umarni su ki karbe me kike gani shawara ake nema a wurin sai ta ce ai abin da ya sa ba su ji abin da ka faɗi ba sun ga kai baka aske kanka ba yaya za su yadda su aske kuma dama ba su saba ba ka ba da kanka a aske ka gani idan kowa bai bayar ba annabi yana ba da kanshi aka aske shikenan kowa sai ya mika kanshi ga dan wansa ko mun fahimci wannan akan haka har mata ana shawara da wannan hadisi da yake cewa shawuru hunna khalifu hunna wannan mataccen hadisi ne wai a shawarci mata amma sun faɗa kada aiki da su a saba musu to me amfanin shi wa shawaruhunna khalifuhunna to shine sai shi ainihin wato haka haka fada sayyidina Umar take shine aka ce wa mushawaratihi kuhulan kanu aw shubbaban waɗanda suke abokan shawarar Umar makaranta alqur'ani ne dattawa ne ko samari duk ne Umar yana hadawa da su فقال عيينة ابن فقال عيينة لابن أخيه sai shi wannan bako mai suna uyainatu din nan wanda ya sauka a wurin dan dan uwan shi ko sai ya ce da wannan dan dan uwana shi yabna akhi ya kai dan dan uwana laka wajhun inda hadha al-anis kana da sakin fuska a wurin wannan sarki wannan sarkin mu'minai kana jin kana da fuska a wurin shi kaje ka neman min izini ina son in je mu gaisa fasta'zilli alaihi ka nema mini izini a wurin shi ma'ana sai shi dan dan uwan yace eh ina da fuska a wurin shi ina daga cikin waɗanda ke zama tare da shi fasta'azana sai je nema mishi izini yace kawuna ne yazo daga kauye shine yace yana so yazo ya gaisuwa wurin amirul mu'minina fa adina lahu umaru sai umaru sai ya bada izini cewa eh to ya shigo a zo a gaisa falamma da kala to bari ka ji kuma aikin mutumin kauye kai da aka yi maka hanya ka shigo yana shiga bai gaisuwa ba bai komi ba qala sai yace hi ibn al-khattab kai dan khattabi fa wallahi ma tu'tina al-jazla wallahi baka ba mu kuɗi masu yawa waɗanda za su wadace mu kaji mai gidaje kai da ka zo kai gaisuwa to wannan kalma hi haka wasu suka ce a badda aka ce ainihin kalma ce ta tahadi ta kamar tsoratarwa ko ta kwaba ko ta tambihi ta jawo hankalinka a faɗaɗar da kai aka ce mabniya ce ala sukuni haka take wasu kuma suka ce a'a hiya ne wato zamiri ne an gane ko to akan haka sai suka ce to dole akwai mahzufi kenan anan ai hiya wato akwai kalmar da za a kaddara anan tsakanin hiya da yabn al-khattab an gane ko malamai sun yi magana dangane da ainihin kalimar cewa menene wato hallaka ce gare ka wannan ya kai dan kabba ka rike mulki a halin kuma ka rike mulki din nan kana ainihin wato zalunta mu baka adalci a cikin ina fata an gane kalimar muqaddara din ta dan kwanta mana a yanzu na tuna sai kaya ice fa wallahi ma tu'tina al-jazla baka ba mu ainihin wato kyauta mai yawa wala tahkumu fina bil adl kuma baka adalci a tsakanin mu baka bamu abin da zai wadace mu gashi baka adalci a tsakanin mu fagadiba umar radiyallahu anhu sai umar sai ya fushi hatta hamma an yuki abi har sai da yayi nufin ya tashi ya turmushe shi sai na umar kenan amirul mu'minin guda zai turmushe sai turmushe wani baki dace mala an gane ko tashi ya juya shi tukuna ya sa a horan mishi da shi fa qala lahu hurru sai shi hurru wanda ya rako shi din sai ya ce da Umaru ya amiral mu'minin ta kai sarkin mu'minai inna Allah ta'ala qala li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam ai Allah madaukaki ya ce da annabin shi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi khubil afwa ka rinka yin hakuri wa amur bil urfi kuma ka rinka umarni da kyakkyawan aiki wa a'rid anil jahilina ka rinka kauda kai game da jahilai ai wannan jahili ne yaushe zaka damu da shi wawa ne yana daga cikin wawaye an gane ko to wannan aya ko da ta samu tafsiri biyu wasu suka ce al'afwa nan ai ragowa can da Allah yake ainihin magana akan cewa a kulil afwa ma'ana abinda sahabbai suka rage suka dan kawo sadaka to ka karba kaka ce yayi kadan an gane domin al'afwa yana daukan afwa na yafewa da kauda kai kuma yana daukan afwa na ragowa mutum ya ci wani abu ya rage ko ya kashe wasu kudi ya rage sai kawo sadaka sai a karba kada a ce sai mai yawa to amma mafi yawancin malaman tafsiri sun fi tafiya akan fassara ta farko cewa ka rinka yafewa duk abin da aka yi maka wa amru bil urf kuma ka rinka umarni da al urf ai al ma'ruf an gane ko wa a'rid anil jahilina ka rinka kauda kai game da abubuwan da wawaye suke yi suratul a'raf aya ta 198 sai ya ce wa inna hadha min al-jahilina ai kaga wannan yana daga cikin wawaye ko jahilai yaushe zaka daka ta tashi babadan arziki ne shi ba a halin fadawa su aka saba su tashi su doki mutum sai kuma ya zama shi sarki ne zai duka ga babade na jami'a aya kaga wannan ya nuna haka shi yasa ake so ka samu fadawa na gari wallahi shi wannan hurru yace na rantse da Allah ma jawazaha umaru umaru bai ketara wannan aya ba hina talaha lokacin da aka karanta mishi ana karantawa ya tashi da sai wani abu sai sai sai zauna sai ya hakura wa kana waqafan inda kitabillahi ta'ala shi Umar mai tsayawa ne wato mai yawan tsayawa ne inda littafin Allah ya tsaye shi yi sai yayi bari sai ya bari haka sai na Umar yake rawahu al-Bukhari Imam al-Bukhari shine ainihin ya ruwaito wannan hadisi an gane ko Allah ya shirye ka to mahallin shahid a wannan hadisi shine duk lokacin da ka fusata aka jawo aya al-Qur'ani sai ka hakura ma'ana ana hakurtar da kai ko sannan kuma wawaye irin waɗannan sai ka rinka da kai game da irin abubuwan da zai wauta za ka ganta iri iri ko mun fahimta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune kawai cikin sahabbai wani yana zuwa sai ya ce ina Muhammad dan Abdullahi ba kawai ne shi ma tunda kuma musulmi ne amma zaman kawai ne ya kawo mishi wannan cikar sai zo ina ina Muhammad aina Muhammad sai ai gashi annabi yana kwance da bargo haka sai ya shaƙe shi da bargo ce a ɗibo a bani talauci ya yi yawa sai annabi ya ce to sakani mana sannan sai sa a baka ko sai ya sake shi sai ce gaskiya ne abin da ka faɗi dukiya ba tawa ba ce ba ta babana ba ce a ɗiba a baka amma shaƙe ni da kai ba ai sai ya rama ko dukiya dai ba a baka wannan ta gwamnati ce amma ni kuma ka shaƙe ni ne maka sai ce to ai mu kuma an ce mana kai duk abin da aka yi maka ba ka rama sai ce kuɗi ba ku ba shi tafiya ba mu ya ci gaban dariya ku وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها قالوا يا رسول الله فما تأمرنا قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم متفق عليه daga Abdullahi dan Abba Mas'udin Allah ya kara mishi yarda yace anna Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi yace innaha satakunu ba'di asaratun za a samu danniya da nuna bambanci bayan zamani na da kuma fifita wanda bai cancanta a fifita shi ba da kuma kaskantar da wanda ya cancanta a fifita shi shine asara wane shi ya dace sai a ƙi bashi wane bai dace ba sai a ɗauko shi sai a saka shi wane ya cancanta a mai kaza sai a ƙi mishi wane bai dace ba sai a yi mishi to shine annabi yace za a yi irin wannan a bayan rasuwata wa umurun tunkirunaha haka wasu al'amura za su yi ta faruwa waɗanda za ku kyamace su za ku ji ba ku san su qalu ya rasulullah sai sahabbai suka ce ya manzon Allah fa mata amuruna to in wannan abu ya faru me kake umarnin mu da mu yi qala sai ce to adduna alhaqqa alladhi alaikum duk haƙƙin da yake akan ku ku bayar da shi idan gwamnati ta cuce ka kai kaka ce kai kuma bari ka cuci na ƙasa da kai ko kuma kai ma bari ka cuci gwamnati a'a ji haƙƙin da ke kanka kai kaga ka sauke shi wa tas'aluna Allah alladhi lakum ko kuma haƙƙin ku ku nemi Allah Allah ka fita mana da haƙƙin mu a cikin waɗannan mun fahimta ma'ana zamani zai zo kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama yana cikin wa'azi wata rana sai wani mutumin ƙauye sai ce ya rasulallahi mata sa'a yaushe za a yi tashin duniya sai manzo Allah sai shiru sai ya kyale shi sai wasu sahabbai suka ce ya ji amma zai sanya katse wa'azin shi ne sai ya gama zai bashi ansa wasu suka ce a'a bai ji bane gaba ɗaya ai da ya ji da ya tsaya ya bashi ansa sai da ya gama wa'azin shi tsaf sai ya ce aina sa'ilu an sa'a ina mai tambayar cewa yaushe za a yi tashin duniya a dazu wato ya ji kenan shine sai ya ce ha ana ya rasulullahi ga nan ya manzon Allah sai ya ce idza buyyatil amanatu fantazir sa'a duk sanda kaga an wulakanta amana to ka saurari tashin kiyama ya kusa saura kaɗan za a yi tashin duniya to wannan mutum ya sake shiga duhu kuma yaya wulakanta amana yake shine sai yace wa ma idza'atuha ya rasulullah yaya ne wulakantar da amana yace idza usida al-amru ila ghairi ahlihi fantazir sa'a duk sanda aka dau abu aka danka ga wanda bai dace ba to a saurari tashin duniya ya kusa ga wanda ya dace a nada shugaban kasa sai a ga wanda ya dace a nada gwamna sai a ki ga wanda ya dace a nada liman sai a ki ga wanda ya dace a nada ya jagoranci sai a ki sai a zaɓi wanda bai dace ba sai a nada to shikenan alamomi na cin amana sun taso kenan shikenan sai tashin duniya ya yi zai da bai da kuɗi ba Allah ya shirya da mu muttafaqun alaihi bukhari da muslim sun suka ruwaito shi wal asaratu abinda ake nufi da al asara din nan yace al infirad al infiradu bi shay'i amman lahu fihi haqqun a ware wani abu a hana wanda yake da haƙƙi a cikin shi sai a ba wanda bai da haƙƙi ku dubi yanzu abin da ake yi ga wanda ya dace a naɗa ofis kaza sai a kawo shi sai a saka wanda bai dace ba shikenan sai ku ga aiki yaki gudana Allah ya shiryar da mu وعن أبي يحيى أسيد بن هضير رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار قال يا رسول الله ألا تستعملني كما استعملت فلانا فقال إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض متفق عليه wannan hadisi an karbo shi daga baban yahaya baban yahaya dinnan shine usaid dan hudair Allah ya kara mishi yarda yace anna rajulan min al-ansari qala wani daga cikin mutanen Madina yace ya rasulullahi ya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ala tastamiluni ni ma ba za ka naɗa ni in zama gwamna ko in zama dagaci ko in zama hakimi ko kantoma ba kamar sa amalta fulanan kamar yadda ka naɗa wane da wane wane da wane duka ba su mukami sun tafi wane gwamna wane gwamna wane alkali wane sarki wane dagaci wane mai anguwa amma ni baka bani ba ya rasulullahi faqala sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ma'ana sai annabi ya fahimci wannan mutum yana ganin kamar an an wato an nuna bambanci ko an bawa ne an bawa ne an bawa ne amma ni an hana ni to kamar an nuna bambanci kenan to shine annabi yake sai nuna mai a'a ai ba bambanci aka nuna ba amma in bambanci kake tunani in Allah ya maka tsawon rai zaka ga bambanci a nan gaba shine annabi yace innakum satalqawna ba'di asaratan za ku gamu da bambanci za ku ga nuna bambanci da fifiko a bayana fasbiru sai ku yi haƙuri hatta talqauni alal haudi har sai kun ainihin sadu da ni ina nan a tsaye a bakin tafki wato duk sanda wannan hadisi da wancan hadisi abin da suke nuna ke duk sanda kaga kai ka dace da a saka a wuri kaza sai aka ki saka ka me ya kamata sai kai haƙuri an gane ko wannan haƙurin da zaka yi menene sakamakonka shine wannan hadisin da muka karanta wannan yake bayyana sakamakonka shine a ranar alkiyama zaka sha tafkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don ka sha wannan tafki har abada kai da kishi shikenan ka gama morewa to me kake so dama duk duk hayaniyar da za a yi da wani tashi faɗi da ake yi kowa dai me ake so Allah dai ya sa ka ganka a gidan aljanna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ko ko ko fitina kake so in fitina kake so to Allah ya raba mu da fitina amma in dai tsira kake so to duk sanda kaga an ɗauki haƙƙinka an baiwa wani kaga in ka tayar da fitina rikici zai tashi sai ka haƙura sai ka shanya wannan abu sai Allah ya maka sakamako bil munasaba an buga mana misali da ainihin abin da ya faru a wannan kasa zamanin Shehu Usmanu Shehu Usman dan Hodiyo Allah ya mishi rasuwa da Allah ya mishi rasuwa sai aka aika wa Abdullahi Gwandu da labarin mutuwar shi Abdullahi kuma yana Gwandu yana gwamna abdullahi gwanda kowa ya san shi da shi da shehu usman uwa ɗaya uba ɗaya suke sako da sako haka kuma abdullahi gwanda ya yi karatu fiye da yadda ake tsammani amma wasu suna ganin cewa ai falala da ɗaukaka kawai shehu usman ya bi shi amma shi ya fi shehu usman ilimi to ran da ya rasu din nan shehu usman ya rasu a hakika wa ya dace da a naɗa kowa abin da zai cewa zai ce abdullahi gwanda za a naɗa ko to amma sai Allah bai nufi abin ya zama haka ba sai aka ɗauko Muhammadu Bello ɗan gidan Shehu Usman sai aka naɗa ya gaji baban shi sannan aka kukkulla kofofin Sokoto aka ce kada wanda ya shigo sai gari ya waye Abdullahi wanda ya zo Sokoto da tsakar dare ya ce a buɗe kofa waye aka ce Abdullahi ne wa Abdullahi Abdullahi Gondo aka ce ai sarkin kofa ya ce kowa ya zo ba za a buɗe ba sai gari ya waye sai ya haƙura sai ya kwanta a nan abdullahi gwandi din nan da kake ji kar ka ɗauka cewa akwai wanda za a gwada ilimin shi yanzu da shi amma sai kwana a nan bakin kofa nan bakin kofa kamar yanzu mutum ya zo zai shigo gari sai a tare sai kwana a bakin kofa nan bai kai mukamin ya samu shimfiɗa ba ma sai kwana a nan da gari ya waye ya shigo aka yi sallah asuba da komai da komai shikenan sai ya tashi sai ya tafi wurin Muhammad Bello ya je ya mubaya tare da cewa dan shi ne don dan wan shi ne kuma ya koyar da shi tun daga alifin ba'un har zuwa ya'u kaga karewa kenan wajen ilimi ya girma wajen shekaru ya fi shi ilimi ya fi shi duk abin da kake tsammani to lokacin aka ce da yaje zai mai mubaya'a sai Muhammad Bello zai ya taso ko kuma aka ce yana kan doki ne sai ya zo zai sakko daga kan ainihin dokin ko kuma ya tashi sai ce a'a tsaya yadda kake yanzu kai ne gaba tunda Allah kai ya yarda ka zama gaba mun fahimci wannan ko a hakika sai an daure wannan za a iya cinye abin domin wannan wana ne uwa ɗaya uba ɗaya ya mutu ni na dace da aba sai aka ɗau ɗan shi aka ba in yanzu ne sai ka ce bari ka ja waɗannan ɓangare a yi yaƙi bari a ja nan bari a yi jihadi nan shi kenan aikin da suka shekara da shekaru su ne gaba ɗaya a sati guda sai a tarwatsa shi ko ba haka ba shekara nawa suna jihadi har har ƙasar nan sai da aka kori shehu usman ya bar ƙasar nan sai da ya gudun hijira ya tafi nijar mun fahimci wannan ko duk dan ne dan a kafa gwamnatin musulunci yau gashi an kafa ta saboda rashin haƙurin wani kaɗan zai haƙura fa da sai duk a tarwatsa gwamnati duk duk wahalar da suka yi wajen shekara ashirin ko talatin ta tafi a ta tafi a banza saboda ne saboda mutum ɗaya yana ganin shi ba haka ya kamata ba ashe duk sanda ka ga ni na dace da in zauna a wannan wuri amma kuma sai ba a bani ba sai aka ba wani ashe Allah ya sa albarka sai ga Allah ya ɗaukaka girman ka saboda haka har yau duk sanda aka ce Abdullahi gwamnati sai ka ga babban mutum amma da ya ja an yi kashe kashe ba wani zai ga darajar shi yanzu to shi yasa ko menene ya faru sai kai hakuri akan haka ina fata an gane duk abin da baka samu ba to ka dauka haka ne alheri gare ka shi yasa annabi yace duk abin da zaka yi kai istikhara ko saboda an kai istikharan nan daga karshe sai ka ka samu abin nan to ka kaddara haka ne alheri insha Allah in ka ga sabanin haka ka dauka haka ne alheri rashin samun shi ne alheri ba hushe ma cewa yayi wani hani ga Allah muttafaqun alaihi bukhari da muslim sun suka rawaito wannan wannan hadisi yana nuna mana hakuri bayan haka kuma yana tabbata mana ashe annabi yana da tabbi ko sallallahu alaihi wa sallam shine ainihin aka fasara da ainihin inna a'tainaka al-kautsar fa salli li rabbika wanhar al-kautsar aka ce wannan tabbi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ranar alkiyama sai zo ya tsaya a wurin wannan tabbi sai sai an taho da wasu mutane wasu mutane sun taho za su taho gurin shi sai mala'iku su rinka korai su rinka korai su rinka korai kamar yadda ake koran dabba dabbar da ba taka ba ka aje wa dabbobinka abinci za su ci sai wata dabba da ba taka ba ta zo ya kake korarta da gudu kake korarta annabi ya ce sai ga ana kora waɗannan mutane sai rinka cewa mutane na ne mutane na ne sai mala'iku su ce a'a su ne suka canza addini suka lalata addini bayan mutuwa suka kawo bid'a wannan ya kago nan wannan ya kago nan wannan ya kago nan sai annabi ya ce fasuhuqan ai nesa da su ai nesa da su ai nesa da su Allah ya tsare wa usaidun usaid din nan bi dhammil hamza ayi wa alhamza dhamma a ce u wa hudayr hudayr kuma bi ha'in muhmala da ha karami ko ha sabe muhmala mara dugo ma'ana wannan abin da yasa nawawi yake yin haka ko da wata rana abu gurriyatu salihin inji ya canza shi ya mai da shi hudayr an gane ya mai da shi ainihin ha sabe mai ruwa ko kuma ya mai da shi jin sabe mai ruwa ya zama jubair sai ka ce a'a mai littafi ya ce hasabe ne mara dubu gaba daya madumuma sannan mai zamma a ce hu kenan wa badin da kuma rabi mu'jama mai digo ma'ana ko da wata ran ya shafe ya zama husair an gane ko sai ka diga ka ce mai littafin ya ce da digo maftuha sannan ai mishi fataha wato hudair wallahu a'lam Allah shine ya sanin abin da yake وعن أبي إبراهيم عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى إذا مالت الشمس قام فيهم فقال يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصر وانصرنا عليهم متفق متفق عليه وبالله التوفيق wannan hadisi an karbo shi daga baban Ibrahim baban Ibrahim din shine Abdullahi dan Abi Aufa radiyallahu anhuma Allah ya kara musu yarda wato da shi uban da kuma dan anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama fi ba'd ayyamihi allati laqiya fiha al-aduwa annabi tsira da amincin Allah sabbata gare shi a wasu kwanaki waɗanda ya gamu da makiya aka yaƙi kenan in tazara sai ya ɗan saurara hatta idza malati shamsu har sai da rana ta zawali qama fihim sai ya tashi ya hudu ba a cikin sahabbai an gane ko annabi ya karantar da su ya karantar da su ko ghazwatul ahzab ko makamantan haka an gane ko wa'an ghazwatul ahzab shine ma abin da aka fi karfafawa a nan ne wannan abu sai bayan da rana ta zawali sai ya tashi ya hudu ba faƙala sai ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane la ta tamannau lika al'aduwi kar ku rinka burin cewa a gamu da maya abin nan abokan gaba kada ka zauna ka ce Allah ya kawo yaki wannan ba kyau don yaki bala'i larura ce kamar ciwon kai ne ka ce Allah ya kawo ciwon kai ko za a haye dai ba haka aka so ba mun fahimta ko to yaƙi annabi ya ce kar ku rinka burin cewa Allah ya sa ai karan batta da makiya a'a was'alullah al'afiya ku roki Allah a zauna lafiya Allah ya zaunar da mu lafiya Allah ya raba mu da yaƙi abinda ake so ce fa idza laqitumuhum amma in kuka haɗu da ainihin kafirai makiya za a buga yaƙi to fasbiru sai ku yi hakuri shine mahallin shahid an gane ko wa'lamu ku sani da cewa annal jannata ita dai aljanna ta ta bilal siyufi tana karkashin inuwar takobi ne sai an tsara an buga tukuna sannan za a samu aljanna in ba haka ba an yi nabi an zauna ba yadda aljanna za ta samu ko mun fahimta dole annabi sallallahu alaihi wasallama kowa ya tabbatar ijma'i ne annabi ya fi kowa daraja annabi ba zama ya a masallaci ta addu'a ba mun fahimta an yi addu'a aka fita aka buga sannan hatta yakin man za a je sauran sahabbai za a yakin badar ya jera su gaba daya sai ya shiga gaba yana roƙon Allah Allah ga sunan bayinka ne sun zo za su ainihin kara addininka idan ka bari aka hallaka su Allah shikenan ba za a sake bauta maka ba har abada a bayan kasa Allah ka taimake su Allah ka taimake su Abubakar ya ce annabi ya daga hannu ya rinka addu'a a sai da mayafin shi ya faɗi Abubakar ya dauka ya mayan mishi ya ce ya Rasulullahi wannan addu'a ai ta isa ko ko talakan al'umma ya wannan addu'a Allah zai karba bare kai mun fahimta ko to amma da ya gama wannan addu'a fa sai ce to bismillah sai aka hau bugawa mun gane ko to wajibi in ana son mutunci sai an buga to yanzu sai a ce aljanna tana karkashin bindiga da igwa da tankokin yaƙi ko sai an buga tukuna in ba haka ba za a zauna cikin kaskanci har abada wannan kaskancin shine su shehu usman da suka shiga ciki suka ga ba za ta sa'u ba sai an buga sannan sai da aka buga din sannan aka samu aka buga da sai a ce ba daman mace ta sanya hijabi ba daman namiji ya sanya ainihin rawani ba dama a yi kaza ba dama a yi kaza ba dokoki dai ga sunan haka sidda to aka ga yaya haka za ta sabu mu da kasar mu kuma mu musulmi sai da aka tashi aka buga tukuna sannan sai mutunci ya dawo ko mun fahimta Allah ya shiryar da mu ثم قال ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم sannan sai annabi ya addu'a ga addu'ar da yace Allahumma munzil alkitabi Allah kai ne mai saukar da littafi ga manzanninka wa mujriyat sahabi Allah kai ne mai gudanar da ainihin abin nan jido an gane ko hadari da makamantan jido Allah shi ke gudanar da shi yake tafiya sannan Allah shi ke saukar da littafai ga ainihin annabawan shi wa hazimal ahzabi Allah kai ne mai rugurguza kungiyoyin kafirai ihzimhum to ka rugurguza su wansurna alaihim Allah ka taimake mu akan su shikenan sai waɗannan kungiyoyi na kafirai kafiran duniya ne gaba ɗaya suka haɗa gwiwa aka yi taron dangi da kiristoci da yahudawa da maguzawa da majusawa duk kafirai sai da suka kawo gudunmawa cewa muhammad ya zo yana yaƙi kowa ike yaƙa to tun da haka ne a haɗa gwiwa a gama da shi sannan kowa ya koma ya ci gaba da abin da yake yi to shine da suka zo aka kewaye madina kwana da kwana aka rasa yadda za a yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tara sahabbai ana neman shawara a abin nan Salman al-Faris ibn al-Islam ya ce ya rasulullahi mu idan makiya suka kewaye mu a kasar mu ta Iran sai mu ya sai mu rani haka sai mu kewaye garin yadda yake sai mu sa sojoji su tsaya a bakin wannan rami idan maki ya taho zai gangaro ya gangaro ya hauro wannan rami kafin ya hauro makiya sun harbe shi ya faɗi cikin wannan lalle kuma ba zai yi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa aka haka shi yasa ake kiran wannan yaki da suna ainihin abin nan a me yake khandaq yakin gwalalo yakin rani an haka rani an gane ko sannan an suna cikin hakan sai dutse ya wani dutse ya makale aka kasa fito da shi ana son za a fitar da rani a wurin sai annabi ya karbi gatari ya tsara sai wuta ce tsalle cikin dutse sai annabi ya ce an nuna mana cewa mun ci farisa sai sake bugawa wuta ta sake tayi sai ce an nuna mana cewa mun ci kasar rom sai munafikai suka ce kun ji kuri ga munan an tsare mu a cikin Madina mun rasa yadda zamu waya ce mun ci Farisa da mun ci America da Rasha da China da ina ne da ina ne ina wannan za ta yi to wannan alƙawarin Allah ne ko ko manzon Allah baya ƙarya sallallahu alaihi wa sallam kuma abin da ya faɗi din sai da ya faru to daga ƙarshe shine wannan addu'a sai Allah ya turo da iska ita ta watsa waɗannan kafirai da gudu suka isa Abu Sufyan lokacin bai musulunta ba da gudu ya isa Makka a kafa dama kusan shine komandan tattara wannan yaki shikenan suka tarwatsa to an samu wasu yahudawa da suka ci amana annabi sallallahu alaihi wasallama an yi alkawarin za a zauna lafiya da su sai suka karya wannan amana shine annabi sallallahu alaihi wasallama malaika jibril ce ku hakun aje makaman ku mu malaiku ba mu aje ba annabi ya ce ina ba a tafi aka ce wurin yahudawa kaza da suka ci amana aka je aka kewaye su kwana goma sha bakwai abincin su ya gama karewa an yi alkawarin za a zauna lafiya da ku kuma makiya sun kawo hari daga waje ku kuma na cikin gida kun fita kun taimake su to yanzu Allah ya koran mana makiyan ku kuma kwa ga yadda za a yi da yunwa ta dame su sai shugaban su sai ya lefo sai ya hada ido da wani wanda yake da ba yahudi ne sai musulunta sai ce me kake ganin mutumin naku zai mana sai mai haka da yanka duk yanka ku za a yi kuma hakan aka yi sai da sai gama galabai ta tsaf sai aka shiga garin aka aka sa su kai layi sai aka je aka tawo da Sa'ad bin Ubada Sa'ad bin Mu'az wanda da ba Yahude ne shi ma ya musulunta baya da lafiya aka zo da shi akan jaki aka zo aka sauke shi aka sauke shi annabi yace ga sunan dangin ka ne wato wajen yaran ku daya kabilar ka ne ko da addini ba ɗaya bane kaji kaji kuma abin da suka yi mana me kake ganin ya dace a yi musu duk abin da kace a yi musu shi za a yi musu sai ce ya rasulullahi tunda sun ci amanar Allah da annabin shi abinda nake gani duk wanda ya balaga a yanka shi wanda bai balaga ba kuma ya zama ganima ga musulmi annabi ya ce kayan hukunci da hukuncin Allah Allah yana saman bakwai ya yarda da wannan hukunci na aka jiranta su aka yanke su gaba ɗayan garin sai dai waɗanda ba su balaga ba suka zama ganima Allah ya shirya da to shine annabi sallallahu alaihi wasallama yake yin wannan addu'a sannan ihzimhum Allah ka rugurguza waɗannan kungiyoyi na kafirai wansurna alaihim Allah ka taimake mu akan su muttafaqun alaihi bukhari da muslim su suka ruwaito wannan hadisi wa billahi tawfiq malam nawawi yace muna neman Allah ya datar da mu to karshen babi dangane da hakuri ya kare dama sai da ya fara kawo matsala akan duk abin da mutum zai yi don Allah niyya kenan ko kyakkyawan niyya sannan kuma ya kawo magana dangane da tuba sannan sai haƙuri haƙuri din nan in bayan mutum ya tsarkake niyyar shi akan ibadar da zai ya tuba ya koma ga Allah to zai dawo zai bauta wa Allah kenan to zai sha wahala kamar yadda muka ji to abin da ake bukata gare shi shine ya haƙuri wajen da'awa wajen ibada wajen hudda yau da kullum gaba ɗayan duk abin da zai saka sai ya saka haƙuri a ciki in ba haka ba ba zai taɓa samun nasara a kan mun fahimci wannan ko Allah ya shirya da sai mala ya ce babu sidiki babin da ke magana akan gaskiya قال الله تعالى الله ما ya ce يا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين يا قوموا من ku ji tsoron Allah sannan ku zama tare da mutane masu gaskiya wato bayan ka zama mai tsoron Allah kuma ka zama kana daga cikin masu gaskiya kar ka zama cikin maha'inta ko makaryata suratul tauba aya ta 119 wa qala ta'ala sannan Allah yace was-sadiqina was-sadiqati da masu gaskiya maza da masu gaskiya mata Allah ya tattalin musu lada mai yawa a nan duniya a ranar alkiyama kuma Allah ya tattalar musu aljanna suratul ahzab aya ta 35 wa qala ta'ala sannan Allah madaukaki yace falau sadaqullaha lakana khairan lahum da a ce mutane za su gaskata Allah akan duk abin da Allah ya zartar wannan da shine alheri gare su suratul muhammad aya ta 21 mala yace wa ammal ahadith amma hadisai dangane da wannan babi فالأول عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل ليتصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا متفق عليه نعم وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا كو أنا أكو to la yasduqu ko na ce la yatasaddaqu to mu dubi yadda mu dubi yadda ake yin hukunci Imam nawawi Allah ya ji kanshi da ya fara buɗe wannan babi na Riyadus Salihin sai dama ya ce sai ya fara da ayoyin alkur'ani sannan sai kawo hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka ake so bai halatta gare ka ka fara gabatar da maganar wani akan maganar Allah ko ta annabi ba don nassi na alkur'ani yace la tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasulihi sannan yace wattaqullaha ko sai ya fara kawo maganganu menene Allah yake dangane da gaskiya sannan menene annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake dangane da gaskiya sannan in za a yi wani sharhi sai a yi shikenan sai ka ji bi zikrillah tatma innul qulub mun fahimta ko to shine bayan ya gama kawo ayoyi sai ce amma hadisai da ke magana dangane da gaskiya fal awwalu na farko an ibn mas'ud an karbo daga abdullahi dan mas'ud radiyallahu anhu Allah ya kara mishi yarda an annabi sallallahu alaihi wasallama qala ya karko daga annabi tsira da amincin Allah tabbata gare shi annabi ya ce inna sidqa ita gaskiya yahdi ilal birri haƙiƙa tana shiryar da mutum ta ja shi ga ya zama mai biyayya ga Allah ya zama mai da'a ga Allah mai tsarkin zuciya da rikon amana wa innal birra ita kuwa ɗabi'a ta gari an gane ko da rikon amana da duk halaye na gari shine albirru an gane ko yahdi ila aljanna wannan kuma yana jan mutum ya kai shi zuwa ga aljanna duk mutumin da yake da ɗabi'a ta gari da hali na gari da kyawawan abubuwa wannan abin karshen shi aljanna zai kai shi an gane ko wani yake cewa ai bunayya innal birra shay'un hayyinun wajhun taliqun wa lisanun layyinun ce ai biyayya da hali na gari abu ne mai sauki wajhun taliqun ka saki fuskarka wa lisanun tayyibun sannan harshen ka ya zama magana mai daɗi shikenan sai ga kowa na san wa innar rajula annabi ya ce haƙiƙa mutum la yasduqu zai tsaya yayi ta yin gaskiya hatta yuktaba inda Allah siddiqan har a rubuta shi shi mai gaskiya ne a wurin Allah duk abin da zaka ka rinka faɗa gaskiya rinka aikata gaskiya sai a rubuta ka kai mai gaskiya ne a wurin Allah in duk mutane ba su yarda da kai ba ka fita wa innal kadhiba ita kuwa ƙarya yahdi ila al-fujur tana jan mutum zuwa ga fajirci ya zama fajiri in mutum ya saba yin ƙarya idan shi ya kashe baya jin kunya duk abin da zai ba ba zai ji tsoron yayi karya ba zai iya yanko karya ya faɗe ta ɗari bisa ɗari ba ruwan shi sannan ya rantsuwa wani ma har zai iya ɗora qur'ani akan shi wa innal fujura yahdi ila nari annabi yace fajirki da kekashewar ido da kekashewar zuciya wannan yana jan mutum zuwa ga wuta wa innar rajula la yakzibu mutum zai zauna yi ta ƙarya hatta yuktaba inda Allah kazzaba a rubuta shi shi makareci ne a wurin Allah me fa haka asara to me amfanin ƙarya ke ba ta da wani amfani Allah ya shirye da muttafaqun alaihi bukhari da muslim sun suka rawaito wannan hadisi mahallin shahid a wannan hadisi dangane da wannan babi shine annabi ya nuna falalar gaskiya ashe mai gaskiya wata ran gaskiya shi za ta kai shi har ya samu ya tsira zuwa ga ainihin aljanna ko aka bada labarin wani bawan Allah daga cikin bayan Allah waɗanda suka gabata ya tashi zai tafi neman ilimi sai baba shi ta ɗibi kuɗi sai ta bashi sai ta kulle a hanci sai ta ce duk abin da za ka yi duk inda za ka shiga ka tsaye da gaskiya ka rinka faɗar gaskiya yana cikin tafiya sai yan fashi suka tare shi yan fashi suka tare shi shikenan sai suka ce ina za ka sai ce zai tafi nemo karatu ya faɗi gaskiya ke nawa ne a wurinka sai ya faɗi fan kaza ne ko naira kaza ko makamancin haka ina suke sai ce ga sai fito da su sai suka kirga sai suka ga haka ne sai mamaki ya dakatar da su suka ga a'a ga wannan ya kullo kaya zai tafi neman ilimi kuma za a yi mishi fashi amma ya faɗi gaskiya to yaya mu za mu tsaya muna fashi da makami dukkan su ma sai suka saboda sanadin wancan da ya tsaye da gaskiya to gaskiya fa lalatta tana da yawa الثاني حديث نبي عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة رواه الترمذي وقال حديث صحيح حديث نبي أن ساموش daga baban Muhammad baban Muhammad shine Al-Hasan dan Aliyu dan Abi Talib Al-Hasan jikan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da ya haifi da sai ya sa mishi Muhammad ya sa mai sunan kakan shi ya halatta dama aka ce ya halatta ka haifi da ka sa mai sunan babanka ko sunan kakanka ko to sai sa wa dan nashi sunan kakan shi shine Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ko to shine ainihin ya ruwaito mana wannan hadisi aka ce da shi da baban shi Aliyu Allah ya kara musu yarda alhassan da husaini annabi ya ce su ne shugaban matasan gidan aljanna ya ce duk wanda zai so ni duk wanda zai so waɗannan jigogi na guda biyu to ya so su saboda ni duk wanda zai ki su kuma ya ki su saboda yana ki so da haka duk wanda ya ce bai san alhassan ko bai san husaini ko makamantan haka to wannan ainihin kiyayyar shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da bara ma'ana manzon Allah ne baya baya san manzon Allah shi yasa bai san jigogi shi ina fata an gane to shine yace hafiztu min rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama na haddato wasu nasihohi da wasu kalmomi masu albarka daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sune annabi yace da ma ya ribuka ka bar abin da yake saka ka cikin kokonto ila ma la ya ribuka ka koma wa abin da ba ya saka kokonto wannan wuri a iya karanta shi da ya ribuka ai fataha a iya karanta shi da yuribuka fa inna sidqa annabi yace domin ita gaskiya kuma anina natsuwa ce kana bin gaskiya sai ka ci zuciyarka ta nasu wal kadhiba ƙarya kuwa ribatu shakka ce da kokonto in kace zaka bi ta sai ka ga kullun kana cikin shakka baka so a gane abin da kake yi baka so a gane littafinka baka so a gane kaza baka so a ka dukka ne kana koyo kana kakkaucewa kana babbaurewa kai ma ka san ka kama ƙarya amma in ka kama gaskiya to jahil ne za ka gaba ka shakka akan abin da kake shine annabi ya ce ita gaskiya natsuwa ce karya kuma kokwanto ne dan haka annabi ya ce to duk abin da kake kokwanto kuwa ka bar shi ka koma abin da baka kokwanto ko yanzu kun ga me ya haddasa mana da rigima a kasar nan abin da ya haddasa mana da rigima a cikin addini wasu abubuwa ne da aka shigo da su ta bayan fage ina fata an gane kuma ana shi kanshi wanda ya shigo da su yana da shakka a kai da a ce za a dawo a kowa baya shakka akan alqur'ani gaskiya ne kowa bai shakka akan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahihai gaskiya ne a dawo a tsaya akan waɗannan mana sai a ga kai ya haɗu amma an ce ana so kai ya haɗu wannan ya ce zai bi kaza wannan ya ce zai bi kaza wannan ya ce zai bi kaza sannan kuma an ce wai kai ya ki haɗuwa kai ya ki haɗuwa da gangan an san inda za a haɗe kan amma an ki ne ina fata an gane kuma sai muka waye gari a ƙasar nan akwai abubuwa da dama da ba a so a bayyana su na addini wannan ya nuna ƙarya ne ke ko a nan wurin na ce ina ba da shawara ga waɗanda suke ɗarika an yi musu nasiha su bari su kai aka ce to in dai ɗarikar su gaskiya ce suna haɗa faɗa tsakanin jahilai da sauran mutane saboda wasu su suna bin su ne suna ganin addini suke yi su fito su zauna su rinka karantar da su littafan nan nasu na dariƙa ɗaya bayan ɗaya a saka jawahirul ma'ani ko fatihin rabbani ko magamantansu a zo ana karanta wa mutane ɗaya bayan ɗaya kamar yadda aka buɗe hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam fili ga su ana karantawa ko sai a zo sai a buɗe ana karantawa sai a gani shin waɗannan da ake jan su ɗin nan akan jahilci za su gaba da bin wannan abu domin Allah ya ce wa minhum ummiyuna la ya'lamuna kitaba illa amaniya daga cikinsu akwai waɗanda suke ainihin jahilai ne ba su san rubutu da karatu ba me suka sani sai karerai da ake gaya musu da maganganun banza wa inhum illa yazunnu duk abin da suke bi zato ne saboda ne saboda kama kama ake amma in dai gaskiya ne yadda ake bude alqur'ani a bude sahihul bukhari risala muktasar ana fassara su tun daga jilda ta farko har ta biyu tun daga wannan bango har wancan a rinka bude su jawahirul ma'ani ana karanta mana ko ba kyau ne eh to in dai ana koyewa to akwai matsala a ƙasa in ko gaskiya ne sai a fito da su ina fata an gane abin da muke bada shawara kenan ga su waɗanda ake jan su akan ɗariƙa ɗin da jahilci da irin waɗannan littattafai irin nasu ibn arabi futuhatul makkiya irin su fususul hikam nasu duk a jawo a rinka bayyana ka ji inda aka rena Allah aka mai da Allah alhanzir alhanzir aka ce Allah alhanzir ne aka ce Allah kare ne shi shehunan dariƙa ne suka faɗi wannan sai ibn arabi su hallaj sai ibn faruk da sauransu sai a buɗe waɗannan littafai a rinka karanta ɗaya bayan ɗaya sai a ga shin mutanen nan da ake jin su akan dariƙan nan za su ci gaba da bin wannan abu ko kuwa don wallahi tallahi wasu ba su san dattin da ke ƙasa ba abin da aka zo aka yaudare sai aka ce salati ga annabi ne ba kyau ko la ilaha illallah ne ba kyau ko tasbihi ne ba kyau ko karatun alqur'ani wannan duk an ɗaga tuta ne da su amma karkashin fandishin tutar ba shi bane hakikatin ko mun fahimta shi yasa kullum muke nasiha waɗanda ake jan su akan dariƙa din nan billahi alazim su bari don wallahi tallahi za a ja su akai su ga Allah kashi manya manyan waɗanda suka yi gama sun duba sun barta shewa abdul qadir bai sake ya mutu akan dariƙar qadiriyya ba mun fahimci wannan ko daga ƙarshe sai da ya ce duk wannan shiriri ta da muka bata rayuwar mu muna gaba ɗaya mun dawo mun barta yanzu abin da muke son mu bi shine mun dawo mun bi hanyar ahli sunna wal jama'a abin da muke bi kawai shine alqur'ani da sunna ba ruwan mu da wani kauce kauce kana kama alqur'ani da sunna sai ka ji tayar kana da yancin da zaka bude baki kai magana gaban kowa ba baka shakkan me zai biyo baya amma in aka ɗauko ƙarya sai an ta shamfanya a ta kwana a ta kwana har a rasa ka rasa ina za a kai ka Allah ya shirya ta rawahu tirmizi wa qala hadithun sahihun tirmizi ya ruwaito wannan hadisi kuma yace hadisi ne mai inganci qauluhu maganar da annabi ya faɗi cikin hadisi cewa yaribuka huwa bi fatihil ya'i shine aiwaya ta farko fataha wa dhammiha a kuma iya yi mata dhamma a iya cewa yaribuka a iya cewa yuribuka wa ma'anahu ma'anar shi utruk ma ta shukku fi hilli ka bar abin da kake shakka halaccin shi halal ne kaza ko kuwa haram ne sai ka bar shi kai kanka kana salatul fatin nan kai kanka da aka ce maka aka yi ai an kawo ta ta hanyar mafarki ta hanyar mafarki to ga salatin annabi sallallahu alaihi wasallama ido biyu aka kawo shi annabi sallallahu alaihi wasallama ya kawo shi sannan wa ma yantiqu anil hawa ba sai ka saki wancan ba ina ruwanka da manamat aka ce mani ita mada filmana mata duk wanda ya dogara kan mafarkai mata wannan ya mutu ya gama ina fata an gane Allah shi yadda wa'dil ila ma la tashukku fihi ka koma ga abin da baka shakka a gaskiya kenan alqur'ani da sunna da duk abin da kake layi ɗaya da alqur'ani da sunna sai ka ga wannan babu shakka a ciki الثالث حديثنا أكو دنغني دا بياني أكن قسيا عن أبي سفيان صخر بن حرب أن كربو لغا أبي سفيان شيني صخر بن حرب آه صخر بن حرب رضي الله عنه في حديثه الطويل في قصة هرقل قال هرقل فماذا يأمركم يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو سفيان قلت يقول اعبدوا الله وحده لا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة متفق عليه wannan hadisi mun karanta shi a farko farkon karatunmu na sahih bukhari a can babin bada'i bada'ul bil wahyi ko ace aka ce an karbo daga Abu Sufyan shine Sakhar dan Harb radiyallahu anhu Allah ya kara mishi yarda fi hadisihi tawil wannan bayani ya zo a cikin hadisin nan nashi ne dogo fi qissati hiraqal game da qissa hiraqal aka ce sun je kasuwanci ne can ainihin ƙasar hiraqal shi hiraqal sarki ne wanda yake na rumawa ma'ana kirista ne su kuma lokacin mushrikai ne basu musulunta ba da suka je sai suka ce sun zo kasuwanci ne daga makka shine sai hirakal sai tattaro su gaba daya sai ce cikin ku wane ne dangin wannan mutumi da ya bayyana a makka sai aka ce gashi abu sufyan sun fi dangantaka sai jawo shi ya ce a tsaye da shi a gaban shi sannan aje mai tafinta wanda zai rinka fassara don bai da larabci sai an yi mishi fassara ya ce ku kuma abokan tafiyar shi ku yi sahu a bayan shi amma ku kalli bayan ma'ana ku kalli bayan shi kada ku haɗa abin nan kenan ya zama kuna kuna kallon juna ya ce duk abin da ya faɗi wanda yake ƙarya ne ku ƙarya ta min shi zan yi mishi tambayoyi ya ce kai wannan mutumi da ya zo me yake umarnin ku da shi ya ce yana umarnin mu da bautawa Allah mu yi sadaka mu sadar da zumunci mu yi kaza duk ya faɗi halaye na gari na annabi wannan mutumi yana yaudara ya ce a'a kun taɓa yin yaƙi da wannan mutumi ya ce eh yaya yaƙin da shi da daɗi ya ce a'a ɗiban guga ne an yi bugi in buga an fahimta ko cikin kakannin shi akwai wani wanda yake mai mulki ya ce a'a sannan ina tambayar ka shi wannan mutumi an taɓa samun wani ya faɗi abin da can da ya faɗi a wannan gari na kuma ka ya ce a'a suwa yake bin shi ya ce talakawa ne karuwa suke ko raguwa yace raguwa suke karuwa suke an taba samun wani ya rida daga addinin yace a a sai ni ke sai daga siga digan shi inda takalman shi yace tun da ka faɗa haka wannan mutumin sai ya ci nan gurin da nake zaune da yaki sai ya ci nan da yaki ka ce ba dan sarakuna bane bare a ce yanzu da ya taso yana da awa yana neman mulkin kakannin shi sannan masu bin shi talakawa ne dama haka annabawa suke talakawa ke bin an gane ko ba haka aka cewa annabi nuhu ba aka ce badiyar ra'ayi masu ra'ayin gidadawa talakawa ko ba haka aka aka cewa annabi nuhu ina fata an gane sannan ka ce wannan ainihin mutum ba a taba samun wani ya faɗi irin wannan magana ba yace eh yace to da an taba samu sai a ce yayi koyi da wani ne da can to haka dai yaji a hankali a hankali sai da ya bi ya saka Abu Sufyan a kwana Abu Sufyan ya ce ba dan ina tsoron kada in yi ƙarya a je a yada ni nayi ƙarya ga kasar Larabawa ba yace da nayi ƙarya amma ba dama domin su in a jahiliya ƙarya a bakunya ne in kai ƙarya karshen ta taba kunnan ka sai an musu goyi a ce kakan ku nan ya taba yin ƙarya so daya kakan ku ya taba ƙarya abun kunya ne yanzu ƙarya ta zama ado wurin musulmi sai mutum sai ya zauna sai ya shirya karya ya shirya karya ya shirya karya sai a je sai a je sai a koyi shi ta nake nan taba ba ku shikayar wata karya malami ne daga cikin malamai ma ya tashi wannan karya malami yaje aji yana karantar da mata sai ce ai wani ya ce duk wanda ya azumi ya zama kafiri mata suka yi ta salati irin salatin na mata la ilaha illallah to da wani malamin nasu ya shigo sai suka tambaye shi saboda sun san muna da kusanci da shi sai ce to shi dai gaskiya bai san haka ba amma zai zo ya tambaye ni in dai na faɗa ba zan ji kunya da sake mai ya zo ya same ni nace to bayani ne muka dangane da azumin tsofaffi amma kafin in ce maka komai ka kasar din ka je ka ci ba shi kenan ba kasar din daga farko har addu'a ya bayyana duk abin da aka yi a wurin amma me aka ce dai oho kasar zai bayyana da ya je shi ma sai ya ɗauki kasar zai tafi da rikoda sai ya sa wa mata suka zauna suka ci tare suka ji jawabi tsaf suna gama ji sai suka ce Allah dai ina maka yanzu mala ya sha rodan kenan kun gani ƙarya ta zama abin ado wai ga musulmi musulman ma kuma har ta ƙetara talaka musulmi ta bada cikin wai malamai waɗanda ke da'awar ilimi za ka iya zuwa wai ka zauna ka ce wane ya ce kaza wane ya ce kaza yanzu abin da ake yi kenan abin da ake kenan ƙarya kawai ko kuma ƙarya kawai yanzu abin da ake kenan to shi yasa sai ka ga cewa kasar yana ƙaryata duk wanda ya ƙarya ai an ce kaza an ce kaza ai an ce kaza an ce kaza ana sa kasar sai a ce a ƙarya ne ba a sa ka faɗa ba ku ce Allah ya tsine wa kariya ba abin da zai karantar da waɗannan matan su sake yadda har abada ya riga ya zubar da kai kuma dole ne sai ka yi ƙarya tukuna wai girman ka zai tabbata duk dai san girma ne ba yake kawowa wai bari kai ka je ka sokiwa ne in ka sokiwa na kai wai zai ka samu girma sai a ce kun gani shi wannan bawan Allah ne ba ruwan shi wannan ba zai kawo maka girma ba ka faɗi gaskiya kawai an gane ko shine zai tabbatar da kai akan abin da kake nema ko ma mene Allah ya shirye su qala hiraqal qala hiraqal hiraqal sai yace fa ma za ya amurukum me wannan mutum yake umarta ku ya annin nabi sallallahu alaihi wasallam wato hirka da annabi annabi ne yake umarta ku ya ko su Abu Sufyan kun kun kafirce shi qala Abu Sufyan sai Abu Sufyan yace qultu sai nace da hirqal hirqal yaqulu yana cewa ne ubudullaha wahdahu ku bauta wa Allah shi kadai la tushriku bihi shay'a kar ku hada shi da komai waturku ma yaqulu aba'ukum ku bar abin da ubanninku suke faɗi iyaye da kakanni ku bar addinin iyaye da kakanni abin da za ku bi shine ku bauta wa Allah shi kadai kar ku hada shi da kowa sannan kuma ku bar abin da iyayenku suke faɗi wa ya amuruna bis salati kuma yana umarnin mu yi sallah wa sidiki da gaskiya a wata riwaya wa sadaka da kuma sadaka wal afaf da kamewa ba zina ba shan giya ba cin haramun babu gulma babu ƙarya wasila da kuma sadar da zumunci abin da yake umarnin mu da shi kenan yanzu cikin waɗannan abubuwa akwai kwaya ɗaya da annabi ya zo da shi wanda yake mugun abu to daga nan zaka san cewa mutane akan hujja su wanda san da yake bada labarin nan bai musulunta ba amma duk abubuwan nan da yake faɗi ga su gaskiya ne ko ya ce mu bauta wa Allah shi kadai kada mu haɗa shi da komai akwai laifi akan wannan ya ce mu rabu abubuwan da iyaye suke faɗi da kakanni a da abin da Allah ya ce ya ce a rinka yin sallah ya ce a yi sadaka ya ce kuma a daina cin haramun da makamantansu ya ce kuma a sadar da zumunci menene mugun abu anan to amma shi kenan ba za abu ba saboda kawai hasadan min indi an sai suka ce in dai gaske ne yaya za a yi za a aiko da annabta sai a aiko wa maraya marayan abu talib duk ga manya manya ba a aiko musu ba shine Allah yake cewa wa qala allazina kafaru lil ladina amanu law kana khairan ma sabaquna ilayhi kafirai sai suke cewa da mu'minai ai da alheri ne ai da ban arga mu ba ai da da alheri ne wannan abu mu za ku gani a gaba amma tun da kuka ga mun kauce wallahi kuma ku yi hankali da kanku sai Allah ya ce wa idh lam yahtadu bihi fa sayaquluna hadha ifkun tun da dai Allah bai shigar da su sun samu falalar ba cikin ne sai da ma waɗannan kalirai ne wani ya zo ma ya tafi shi ma wani ma zai zo ya kauce haka aka gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa ka'ida ta musulunci da da'awa dan baka ga wane da wane da wane wannan ba shi ke nuna wai abin gaskiya bane ba gaskiya bane ganin wane a wuri ba shi ke nuna gaskiya bane rashin ganin wane ba shi ke nuna ba gaskiya ba a'a gaskiya tana daga wannan abu da ake faɗi yana da dangantaka da Allah da manzon Allah to gaskiya kenan ya saba wa haka kowa yake faɗi ko suwaye a wurin wannan abun ba tare shi kenan kawai الرابع حديث نهدو عن أبي ثابت وقيل أبي سعيد وقيل أبي الوليد سهل بن حنيف وهو بدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه رواه مسلم حديث نهود وان ديكي karfafan mutane akan bin gaskiya shine hadisin da aka samo shi daga baban sabit a wata fadar aka ce a'a abi sa'idin a wata fadar aka ce a'a alkunya shi abil wali to ya aka aka samu sabani irin haka wannan ba wani sabani ne mai karo da juna ba mutum ɗaya zai iya yiwa yana da 'ya'ya uku wasu suna ce mishi baban sabitu wasu suna ce mishi baban sa'idu wasu suna ce mishi baban wali shi yasa aka yi sabani din amma sunan shi sahal bin hunayf sahal dan hunayf wa huwa badri malam yace ya halarci yakin badar shi ma babban mutum ne ke radiyallahu anhu Allah ya tsara mishi yarda annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama qala yace lalle annabi tsira da amincin Allah tabbata gare shi yace man sa'ala Allah ta'ala shahadata wanda ya roki Allah madaukaki shahada kullum ka rinka roƙon Allah ya sa in yi mutuwar shahada bi sidikin kuma da gaske ba wai ƙarya ba ba kuri ba an gane ko shine mahallin shahid da gaske kake roƙon Allah ballaghahu Allah manazila shuhada Allah zai kai shi matsayin waɗanda suka yi mutuwar shahada wa in mata ala firashihi ko da akan shimfiɗa shi ya kwanta yi ma'ana falalar gaskiya in dai da gaske kake cewa Allahumma mnahani sharfa shahada waj'al mautati fi shahada fi sabili wajhikal karim Allah ka sa mutuwa shahada Allah ka bani darajar shahada dan girman ka ya Allah in dai da gaske kake to ko da ciwon kai ko zazzabi ko wanda irin larura ta sa ka mutu a ɗakin ka ba yaki ba jihadi ranar alkiyama sai Allah ya kai ka matsayin waɗanda suka mutuwa shahada an gane ko rawahu muslim muslim ya ruwaito mun sha karantawa ku anan wanda ya mutuwa shahada ka'ida ko tambaya ba a yi tambayar kabari ku ko zaka haye ta wallahi masifa ce ko zaka haye dan jarabawa ko jarabawa nan duniya ka duba ka gani ko ka san zaka ci dari bisa dari ba daga dari jarabawa to bare a kabari mala'iku ne za su zo maka baka taba ganin su ba annabi ya ce ko kai mu'min ne sai sun zo maka shadidal intihar masu siffa wadda za su zo su firgita ka ana zuwa tashi ka zauna a ce man rabbuka wa ma dinuka ma za ta qulu fi hadha ar-rajul alladhi bu'itha fi kaga al'amarin ashe ka samu daraja ta masu shahada wannan ba karamin karanci bane ko to Allah ya bamu imam muslim ya ruwaito wannan hadisi الخامس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا نبي من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم فقال لقومه لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولما يبني بها ولا أحد بنى بيوتا لم يرفع سقوفها ولا أحد اشترى غنما أو خلفات وهو ينتظر أولادها فغزا فدنا من القرية صلاة العصر أو قريبا من ذلك فقال للشمس إنك مأمورة وأنا مأمور اللهم احبسها علينا فحبست حتى فتح الله عليه فجمع الغنائم فجاءت يعني النار فجاءت يعني النار لتأكلها فلم تطعمها فقال إن فيكم غلولا فليبايعني من كل قبيلة رجل فلزقت يد رجل بيده فقال فيكم الغلول فليبايعني قبيلة قبيلتكم فلزقت يد رجلين أو ثلاثة بيده فقال فيكم الغلول فجاءوا برأة مثل رأس بقرة من من الزهد فوضعها فجاءت النار فأكلتها فلم تحل الغنائم لأحد قبلنا ثم أحل الله لنا الغنائم لما رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا متفق عليه wannan hadisi yana so ya nuna mana falalar gaskiya da rukon amana da kuma rashin ainihin wato abin nan don a nuna maka hadari na ainihin cin amana ko yaudara ko sata shine aka ce an samu wannan hadisi daga Abu Huraira Allah ya kara mishi yarda Abu Huraira yace manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi yace ghaza nabiyyun min al-anbiya'i salawatullahi wa salamuhu alaihi wani annabi daga cikin annabawa ya yi yaƙi tsira da amincin Allah tabbata ga annabawa baki daya wannan annabi shine yusha'u haka wasu riwayoyi suka bayyana an gane ko fa qala li qaumi lokacin da zai tafi yakin sai ya ce da mabiyan shi sahabban shi kenan la yatba anni rajulun malaka budu amra'atin mutumin didde sabuwar amarya kada ya bi ni wa huwa yuridu an yabniya biha yana nufin ya tare da wannan amarya walan ma ya bi biha amma bai tare ba to kar ya biyo ni ya zauna in ainihin ya tare da amarya aka saba da juna sannan ya so wata ran ya je ni jihadi ma'ana kamar yadda zamu ji kada ya tafi zuciyar shi kuma tana nan tana tunanin gida so ake duk sanda zaka tafi bauta Allah ya zama ba wani abu da zai yake bujiro maka a zuciya shi yasa nan makaranta in za a yi sallah yunwa ta azaba maka da yawa sai tsanani ko aka ce sai ka dan ci abincin yadda zai kashe maka zafin yunwa sai ka tafi to daga da ka zo kana sallah kana tunani ko to shine sai wannan annabi yace kada wanda ya dini daga cikin wanda ya san yana da amarya bai tare da ita ba wala ahadun bana buyutan haka kuma duk wanda ya san ya gina wasu gidaje ko dakuna lam yarfa suqufaha amma bai riga ya rufe su ba to shi ma kada ya dini kada a tafi wurin jihadi yana tunanin yanzu ruwa ya tuka mishi daki wala ahadun ishtara ganaman aw khalifatin haka kuma wanda ya siyo tumaki ko awaki masu ciki ko kuma khalifatin raquma waɗanda suke masu ciki wa huwa yantaziru auladaha yana jiran su haihu shi ma kai ya bi ya bari sai sun haihu tukuna sannan zuciyar shi tana sannan ran da ba a fito wata ran yaci fagaza sai ya tafi yaki fadana min alqaryati sai ya kusa da wannan alkarya ita ce baitul maqdis zai tafi yaki baitul maqdis salatul asr sai sallar la'asar ta zo daidai da za a shiga garin da za a yi yaki au qariban min zalika ko kuma kusa da sallar la'asar ta yi kenan zai zama kuma an zo daidai kofar gari ma'ana ga sallah ga kuma yaki to wanne za a gabatar fa qala lishams sai wannan annabi yusha kenan sai ya ce da rana innaki ma'amuratu ke rana Allah ne yake umarta ki ki haskaka wa bayan shi wa ana ma'amurun ni ma kuma annabin Allah ne Allah ya aiko ni in zo in yaki waɗannan an yi kankan kan kenan ke baiwar Allah ni bawan Allah Allahumma ha alaina Allah ka tare mana wannan rana to dama Allah yake tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'd annabawa kowa da irin darajar shi shi kuma annabi Yusuf a annabi Yusuf wannan na daga cikin darajar shi an gane ko kamar yadda zamu ji Allah bai taɓa tare rana ga kowa ba in banda annabi Yusha'u duk wasu hadisai da suka ce an tare gawa ne an tare gawa ne an tare gawa ne duk za a bayanin su baki ɗayan su ba su inganta ba abin da ya inganta shi kadai Allah ya ba shi ainihin wannan mu'jiza ne mun fahimta ko to dangane da tarewar yaya aka tare da wasu malamai suka ce an koma da ita bayan wasu suka ce a'a an tsaye da ita ne wasu suka ce an rage jikiyar ta ma'ana saurin da take yi to an rage sai jinkiri har ya gama abin da zai sannan da ya sallar la'asar ya sannan da fadi wallahu a'lam fahu bisat sai aka tare mishi rana hatta fataha Allahu alaiha sai da Allah ya bashi nasara an gane ko wato to me yasa ya roki Allah haka sai malamai suka yi taka ba kyau ne a jihadi da daddare ba kyau a yaki sai aka ce a'a ranar juma'a ne suke wannan yaki da rana idan rana ta faɗi to an shiga daren asabar kenan kuma su an hana su yin ko menene na aiki a ranar asabar mun fahimta ko shi yasa yake roƙon Allah kada lokacin da ainihin aka hana su yin wannan jihadi da sauran su ya shigo ba su gama ba dan haka a tare rana din sun suka gama sai rana ta faɗi shikenan sai su gaba da fa jama'al ghana'ima sai tattara ganima wato kayan da ainihin aka kashe kafirai aka ainihin karfi fa ja'at ya'anin nara sai wuta ta zo domin su a waɗancan zamani na a waɗancan addinai su annabi Musa da makamantan su in kai sadaka ko zakka sai ka ajiye ta a ƙasa idan Allah ya karba sai wuta ta zo daga sama sai ta ci to Allah ya karba ki mu ko saboda tausayin mu da Allah yake ji sai aka ce masu kuɗi su fita su baiwa talakawa ayi cuɗanin cuɗe mun fahimci wannan ko na'am lita'kulaha falam tat'amha sai wuta ta taho daga sama domin ta cinye wannan ganima da suka tara amma sai ta ki ko ta dan shafi wannan ganima ma sai ta tsaya cik wutar bata taba wannan ganima fa qala sai wannan annabi ya ce inna fikum gululan to an yi satar kayan jihadi a cikin kuwa to an yi sata ke fal yubayi'ni min kulli qabilatin rajulun kowace kabila to a samu mutum dai dai dai dai wakilta wanda zai zo yi hannu da shi mubaya'a daga haka za a gane kabila suwa ya kai fata an gane kamar yanzu a ce kwamandan yaƙi da yarabawa da hausawa da yamurai da wane ne da wane ne duka ga nan a ciki zai ce to kowace kabila ta naɗo wakili ɗaya ya zo shi hannu da wannan shugaba na gaba ɗaya daga nan za a gane waye kabila suwa kai fata falazqat yadu rajulin bi yadihi sai hannun wani daga cikin waɗannan mutane sai ya makale da hannun wannan annabi fa qala sai yace fikum al-qulul a cikin kabila ku ne akai wannan sata mun ga wannan ma mu'jiza ce ta annabi gaisa to aka zo sai hannun sai ya makale to daga nan sai gane to cikin kabila ku akai sata falyubayi'ni kabilatukum yace to kabila ku su zo gaba daya ne hannu da su su zo su mubaya'a falazqat yadu rajulin rajulaini aw thalathatin bi yadihi sai hannayen mutane biyu ko uku sai suka makale da ainihin hannun shi wannan ya zo ya hannu ya makale wannan ma ya zo ya hannu ya makale ma'ana su ne suka yi wannan ɗaukan kaya ke fa qala sai yace fi kumul gulul ku ne kuka yi sata fa ja'u bi ra'atin sai suka zo da wani kai guda misli ra'ati baqaratin min as-sahad kamar kan saniya na zinare mulmule guda haka suka zo da shi na zinare ashe shi suka sata da suka boye yan ciwa-ciwa kenan ko waɗannan biyu ne yan black magic ko waɗannan cikin black market fa ba'aha sai ainihin shi annabi yusha sai ya kwace wannan zinare sai ya saka a cikin waɗannan kaya na ganima fa ja'atin naru fa akalatha sai wuta ta zo sai ta ce an karbi jihadin ya karbi falam tahilla al-ghanaim li ahadin qablana annabi yace ganima bata taba halatta ga wani ba kafin mu thumma ahalla Allahu lana sai Allah ya halatta mana wannan ainihin ganima mun ga wannan falala ce ko lamma ra'a ba'afana da Allah ya ga raunin mu wa ajizana da kuma gazawan mu yanzu a ce saboda Allah an in an yi yaki an tattara ganima haramun ne a ce ya kake tunani a ce in mutum ya fitar da sadaka sai dai wuta ta zo ta cinye wani zai ce shi wallahi ba zai iya sha wahala kuma wuta ta kona mun ga to raunin mu wajen imani shi yasa aka ce don ka fitar da sadaka sai ka ba ainihin talaka idan ganima ce sai a raba kowa ya ci fa a halla halana sai Allah ya halatta mana wannan ainihin ganima muttafaqun alaihi bukhari da muslim sun suka ruwaito wannan hadisi al khalifatu malam zai fassara mana waccan kalma da ta zo a cikin hadisi yace bi fatihil kha ayi wa ainihin hasa mai ruwa fataha al mu'jama ma'ana hasa mai ruwa mai duko wa kasirin lam lan jaye din kuma a yi mishi kasara khali ma'ana khalifat jam'u khalifatin jam'i ne na khalifa mecece khalifa din wa hiya naqatul hamil ita ce taguwa wadda take da ciki to wanda ya mallake ta ya zauna kai je jihadi sai in ainihin ta haihu ina fata an gane wannan to wannan kamar yadda ainihin na fara bayani yana da kyau ainihin da mu yi bayani dangane da waɗannan matsaloli ɗaya bayan ɗaya da ina zuwa amma saboda ainihin bayanan suna da tsawo kwarai da gaske za mu jinkirta su insha Allah sai mun zo ranar litinin sannan sai mu gabatar da su sharhi ne cikakke akan wannan hadisi da kuma ainihin bayani akan cewa babu wanda aka taɓa tarewa rana ko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ko annabi Dawuda ko annabi Sulaimana ko annabi Musa ko Sayyidina Aliyu dukkan su ba wani hadisi da ya inganta akan haka to za mu zo za a yi bayani dalla dalla na wajen rashin ingancin hadisan amma kafin mu je wannan rana sai malai ya ce as-sadisu hadisi na shida to mahallin shahid a wancan hadisi shine ma'ana duk inda aka saka ƙarya da ha'inci a ciki to Allah zai janye hannun shi an gane ko da ƙarya da ha'inci da sata da black market su suka shigo cikin wannan abu shi yasa Allah ya janye hannun shi shi yasa bai karɓi wancan jihadi na ba ko amma da aka dawo gaskiya ta tabbata aka dawo da wannan haƙi aka ajiye fa shikenan sai Allah ya turo wuta sai shi ne ma'ana ya karɓi wannan jihadi ina fata an gane to shine su ma kafirai na Makka suka ce ai su ba za su yarda da Annabi sallallahu alaihi wasallama ba sai in ya ajiye sadaka wuta ta zo ta ci daga sama kamar yadda annabawan da sarki to Allah bai muku wannan alƙawarin game da shi wannan ba ba mu'jizar shi bace shi annabi ya bi karfin wannan mu'jizar mu'jizar shi khalida ce ita ce alqur'ani alqur'ani ya shi kowa duk wanda yake tunanin alqur'ani bai ishe shi ya yarda da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa gaskiya bane shi to me kuma za a kawo mishi fa ma ba ba adal haqi illa dalal bayan gaskiya ba ba abin da ya rage sai ne sai bata duk wanda qur'ani bai isa ya nuna mishi gwaninta da kwarewa annabi ba annabi sallallahu alaihi wasallama bai iya rubutu bai iya karatu ba saboda darajar shi ka'ida kwaya ɗaya ta nahawu ko tafridi bai sani ba amma ya zo da littafin da ya kura duk wani wanda kake ji mai ilimi ne cikin aljanu da mutane har mala'iku ko mun fahimci wannan wannan ba aya bace shine Allah ya ce awalam yakfihim anna anzalna ilaykal kitaba yanzu qur'ani da aka sauka maka wannan bai ishe ta aya ba sai sun ce a zo da wata aya kuma ina fata an gane shi yasa Ahmad Dida ne kowa ne ya littafi ya sa mishi al-Qur'an ultimate miracle al-Qur'ani shine mu'jizar mu'jizoji duk inda mu'jiza take al-Qur'ani ya shallake abin duk da kake nema baki daya tun daga farkon duniya har zuwa ƙarshen duniya al-Qur'ani ya baka labari kwanaki turawa suna ta munna sun gano jirgin annabi nuhu sun gano tsibirin menene mutanen annabi hudu suna ta munna ilimin science ilimin kimiyya ya kai sun gano wannan ko shekara dubu nawa alqur'ani ya bamu labarin ko Allah ya bamu labarin a garin annabi hudu a cikin alqur'ani wadhkur akha adin idan anzara qaumahu bil ahqabi to su sai yanzu suka gano mu ko tuntuna annabi ya zo da alqur'ani ya bayyana mana jirgin annabi nuhu Allah ya bamu labarin shi jini an gane ko to amma su zai yanzu suka gano wannan kawai bai isa yasa ainihin a yadda da alqur'ani gaskiya ba to duk wanda ya ce shi alqur'ani bai ishe shi ba sai an gama gaba sai an gama gaba to kuma me za ka kai abinci ba bi ayi hadithin ba da huyu uminu shine wani yaro ya kira wani abokin shi mai nasiha ya daina yin manni shine sai shi abokin ya ce shi ba zai yadda ba ya ja mishi aya ya ce ya ja aya ya ja hadisi shine da ya gaura mai mani sai na kira ya ce ba haka ake yi ai kai ma kaga a hankali aka bi ka har ka gane ko sai ce to ai ya ja aya ya ja hadisi ne kuma wai bai yarda ba sai ai ba dole ne in ka ja su yarda ba shirya a hannun Allah take yace to wai a ce Allah ya ce annabi ya ce wai ka ce wai baka yarda wai kina haka ki gaura mishi ma shine zai kokowa عن أبي خالد حكيم بن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما متفق عليه to yan kasuwa an dawo kan sai da an karbo wannan hadisi daga baban Khalid baban Khalid din shine Hakim dan Hazam Allah ya kara mushi yarda yace manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi yace al bay'ani bil khiyar masu ciniki biyu suna da zabi malam ya tafarraka matukar ba su rabu ba ni na kasance fa ina siyarwa sai ka zo za ka siya da ka siya naira hamsin aka ciniki ka kawo kuɗi ka bani to ciniki yayi amma bai zartu ba tunda ba mu rabu ba tunda muna nan a wurin ni zan iya cewa malam ba na littafi na na fasa kuma wajibi ka da haka ba kai kuma za ka iya cewa malam ba ni kuɗi na na fasa da littafi kuma wajibi kai don ciniki bai zartu ba tunda ba mu rabu ba amma in aka bar gurin wannan yana wannan yana to shikenan to anan sai dai ikala baka da damar ka zo ka ce ai ni na fasa sai dai ka zo ka roki arziki don Allah na yi siyayya kuɗi na sun kare amma ka karbi wannan littafi ka bani kuɗi na saboda ba da kuɗin mota ko makamantan ka wannan sai ikala annabi ya ce to duk sanda kake kasuwanci ka siyarwa da wani wani abu sai ya zo ya ce don Allah ka taimake shi ka mayar mishi da kuɗin shi sai kai mishi annabi ya ce to wannan kamar ka yanto wuyanka daga wutan ma'ana ba ka samu aljanna saboda wannan abin alheri da kai an gane ko hadisi ne sahihi ibnu majah ya ruwaito shi wannan kenan to shine annabi ya ce masu ciniki biyu suna da zabi matukar ba su rabu ba fa in sadaka in ya zama sun yi gaskiya shi mai je ya yi gaskiya mai siyarwa ya yi gaskiya wa bayyana kuma suka bayyana ba aibu in na san da aibu a tsakiyar littafin sai in bude zai ce maka amma akwai aibu a shafi kaza da shafi kaza an gane ko ni kuma kuɗi na na san cewa akwai aibu sai in maka bayani ko kuma wata ma'ana makamanciyar haka duk inda aka akwai aibu ɗayan bangarorin biyu to sai su bayyana to annabi yace in suka tsaya da gaskiya kuma suka bayyana burika lahuma fi bai'i ma sai a saka masa albarka a cikin kai da kasiyar kaga albarka kai da kasiya kaga albarka wa in katama amma in suka boye wa in katama in suka ainihin boye wa kazaba suka yi ƙarya da akwai wani ha'inci sai aka ɓoye an gane sannan aka yi ƙarya muhikat barakatu bai ma sai a shafe albarka cikin shi mai siyan ba albarka mai siyarwa ba albarka shi ke muttafaqun alaihi bukhari da muslim su suka ruwaito wannan hadisi to dangane da matsala ta zaɓi a wajen ciniki wani mutum ya zo ya ce ya rasulullahi ni duk sanda na je kasuwa ƴan kasuwa sai sun yi min wayau sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce to daga yau idan kai siyayya sai ka ce to la khilaba ba yaudara in na gane an yaudare ni daga baya zan dawo ka yadda eh to in ya je gane an yaudare shi daga baya in ya dawo wajibi a bashi kuɗi ma'ana wannan rabuwa bata wajabtar da shi ba tunda an yi da sharadi to haka duk abin da aka yi shi akan sharadi ko kuma abin da ya zama safqatu khiyar safqatu khiyar annabi ya ce ita wannan ba a kullace shi akan ta kamar ka je ka siyo banka ka je ka siyo fanka din nan civil fan haka tana cikin kwalin ta ko ba a wurin ake warware ana gwada ba to sai ka zo gida sai ka gwada da ka gwada sai ki tashi to sai ka koma ciniki bai kullu ba ko a baka kudin ka ko a baka mai kyau amma da ka je sai da aka gwada maka a wurin abin yayi ras sai ka zo gida sai bai yi ba wannan kuma ka san yadda za ku karfi ko mun fahimci wannan to saboda haka sai a kiyaye waɗannan ka'idoji da kyau kuma duk abin da 'yan kasuwa za su yi su rinka ainihin neman menene za su samu albarka a ciki ko mun fahimta duk abin da kai na kasuwanci idan albarka bata shigo ciki ba me zaka samu ba za ka samu komai ba to bil munasaba sai ainihin aiwa mutane nasiha cewa in har mutane suna son albarka a kasuwancin su to tillan da za ka fara kasuwanci sai ka ainihin nemi yaya ake kasuwanci a ilmance don ba abin da malamai suka bari qur'ani ya magana kasuwanci hadisai sun yi malaman fiqh duk sun yi bayani ba abin da aka rage ashe in ka shiga da ka ka ci haramun kai zaka gawa kanka rashin albarka ina fatan mun fahimci wannan Allah ya shirye ka za mu kwana nan insha Allah ta'ala sallu ala nabi Allah ya fi mana kurakuran mu waɗanda ba su da lafiya cikin mu Allah ya ba su lafiya masu lafiya Allah ya ƙara musu lafiya waɗanda suka riga mu lahira da imani Allah ya ji su Allah ya ɗaukaka musulunci da musulmai Allah ya rufe kafirci da kafirai rabbana taqabbal minna